بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna daren litinin 17 ga watan rabi'ul akhir bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 daidai da 21 ga watan 11 2021 miladiya a wannan masallaci namu na juma'a na daru harifi salafiya da ke cibiyar mu ta daru harifi salafiya kainuwa da shan Allah wadda babban malamin abu abdurrahman a sheik muhammad awal adam albani ya assasa allah gafata mashi mun ci gaba da karatun alkur'ani mai girma wanda malaminmu ya fara na ajin malam ya hayayola ɗaya daga cikin malamai da suka ba da gudunmawa wajen karantar da alkur'ani da tajawidi a wannan ƙasa wanda kamar yadda bayani ya gabata malam namu yana ƙoƙarin raya sunayen mutanen da suka yi wa addini hidima ya saka sunayensu al'amura ajujuwanmu duka za a gani da sauran al'amura makarantu da karatukan shi ya bi su da ambato na alheri sannan ya musu hidima da dukiyar shi ta hanyar kawo ‘ya'yansu da sauransu ya sa su a makarantar shi Allah ya gafata mishi ya kai haske kabarinsa. jiya mun fara karatun mun koma baya mala ya tsaya ne a suratul kautsar sai muka ce to bari mu koma baya mu dan yi murata a haka insha Allah kamar yadda tsarin yake duk kullun zamu dinga farawa ne da suratul fatiha har sai mun ga cewa Allah kance ta yadda ya kamata Allah ya da sai mu dinga karantawa daga inda muka tsaya a karatun da ya gabata insha Allah za mu ƙara karanta suratul fatiha mu amsa sannan sai mu koma suratul nasi kuma daga ƙasa za mu fara Allah yadda Allah ka ba mu ikhlasi ka tabbatar da mu ka datar da mu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
سيما أمسى إن شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
zal tana da yawa a ƙur'ani sosai sai an kiyaye ta harshe tsinin harshe zai taɓa haƙoran gaban nan ta ciki haka za allazina tsinin harshe ya taɓa haƙoran gaba haka ta ciki allazina ba lazina ba za za صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
to za mu koma suratun nas mala ya riga ya gabatar da bayani a karatukan da ya yi dalilin da ya sa ba za mu fara daga suratul baqara ba insha Allah saboda mutane samu saukin iya karatu yau da gobe na sallah da sauransu surori alkisar su ake farawa da su malamai sun ba da halaccin haka insha Allah
بسم الله الرحمن الرحيم
a- za a saurara ne tukunna ko
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس allura ƙul a uzu kar mu ce ce ƙul a uzu a ruwayar mu ta hafs an asu ƙul a aji lamun ɗin ta ɗauri sosai ƙul a sannan bayan lamun ɗin alhamza ne a a kawai a daga makogwara take fitowa a u wannan kuma ita ma daga makogwara amma daban-daban ita ce ba mu da ita u ba u ba kan mu ce kul a uzu kul a u kul a uzu zalun zalun sai an kiyaye fadanta saboda tana da yawan aukuwa a cikin alkur'ani zal harshen mutum zai taba ainihin wato tsinin harshe ya taba haƙoran gaba wayannan na tsawon guda biyu haka za za allazi haka ne faɗinta daidai allazi a'udhu ba mutum a'uzu ba a'uzu ba ta yi ba a'udhu a'udhu bu bu ul a'udhu bi rabbi shadda ne akan bawon nan bi rabbi ba bi rabbi ba ul a'udhu bi rabbi bi rabbin nas in an lura za a ga nunun da shadda a kanta to wannan shaddar da inda aka ga nunun da mimun hukuncinsu dole sai an ɗanyi musu abinda ake cewa gunna gunna wani sauti ne da yake fitowa daga ramin hanci to duk inda aka ga a karatun alkur'ani gaba ɗaya nunun ko mimun da shadda a kansu to sai an ɗan tsaya ɗan kaɗan kamar gwagwada harka biyu ko a ce sakan biyu bi rabbin kar mu ce ce bi rabbin nas kawai kul a'udhu bi rabbin bi rabbin daga hanci ne inda mutum zai rufe bakinsa inda mutum zai rufe hancin shi kai ba ta fito ba ba da baki ake yi ba da hanci ake bi rabbin nas daga hanci ne gunna kenan da nunun da mimun mai shadda duk inda aka gansa a qur'ani haka ne hukuncin su a wurin wucewa ne ko a wurin tsayawa ko da ko za a tsaya a wurin ne يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن to ko da zaka tsaya fa talliqu hunna misali numfashin ka ya tike to sai ka ce hun sai an ji alamar wannan nunun din a wurin wucewa ko a wurin tsayawa da nunun da mimun masu shadda to dole sai an musu wannan gunna din wannan shine hukuncin karatun alqur'ani kana cire shi kuma zaka ji karatun zai lalace kuma ba zai dadi ba Allah ya taimake mu قل أعوذ برب الناس ملك الناس توبا مالكي بإرنا مالك يوم الدين ملكي كما أنا ملك الناس شما دا قلنا إله الناس شما هكا min sharri idan aka kalli nunin din ba komai a kanta nunin din ba ta da komai a kanta haka ne ko akwai wanda ƙuranin shi aka rubuta alama to yana nuna za a yi wani abu ne akwai alaƙa tsakanin nunun din nan da shinun din nan shi ne abin da yake nuna mana mana abin da ake cewa ikfa'i a hankali za mu dinga sani za a ɗan ɓoye sautin nunun din a cikin shinun mutum ba zai ce min sharri ba sai ce min min sharri min min sharri saboda babu komai akan nunun din za a dan koye ta kenan a cikin shinun din min sharril waswasi alwaswasi alkhannas shi ma nunun mushaddada gashi nan kha kha ita ma ba mu da ita kha kha ba ka ba ba kan nas ba kha kha ba kan nas ba khannas khannas alladhi ga zalunan ta kuma dawa yuwaswisu yuwaswisu ba yuwaswisu ba ba ja ko yuwaswisu yuwaswisu kamar da sauri kenan yuwaswisu fi sudurin nas to wannan ra'un din ita kuma tana da wasali kasa ne duk ra'un mun yi magana jiya mai fataha da mai dhamma ana kaurara su amma mai wasali kasa ita kuma ana siranta ta suduri ri ri ri za a siranta ta suduri za a ce suduri ba zai ma yi ba zai ba da wahala ra'un mai fataha da mai dhamma a kaurara su ita ko mai kasara asiranta ta suduri iri a dan teke ta haka sudurin nas min aljinnati wan nas haka aljinnati ga nunun mushaddada wan nas ga nunun mushaddada an kiyaye to sai amsa insha Allah bismillahir rahmanir rahim قل أعوذ برب الناس أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس to a karanta mu ji zalun din nan zal a'udhu zu zu ba zu ba a'udhu ba a'udhu harshen tsinin harshen ya taba hakoran gaba a'udhu zu na'am ul na'am نعم كرروا أمامتا na'am to yayi insha Allah an kiyaye dai gyararrakin da ake ko za mu ƙara gaba insha Allah To, za a saurara tukunna suratul falak ko sai an karanta sannan sai mu amsa bismillahir rahmanir rahim Bi- a sai an sai an gama amsa karantawa tukunna kowace sura tana farawa da bismillah in ba sura ɗaya ba wace sura bara'a ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا ko haka shaƙubi ya ce inda za a fara karatun sura farko sai an yi bismillah kowace sura amma idan a tsakiyar karatu ne kamar misali suratul baqara ko ali imran ko wata sura mai tsawo to idan ka ga dama idan ka zo kawai ka a'udhu billahi kana a'udhu billahi sai ka ci gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم سيكا تقبل كراتنك في الأجزاء كينا in ba farkon sura bane amma in dai farkon sura ne sunna ita ce a fara da bismillah shi yasa kowace sura take da mene bismillah a farkon ta ko to kar a ce ana ta bismillah misali karatun yau bismillahir rahmanir rahim قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ita ma kaman kul a'udhu bi rabbin nas ne kul a'udhu bi rabbi amma ana al falaq ko can an nas nan kuma al falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad ita kuma tana dauke da wani hukunci wanda ake cewa al qalqala gogewa da karatun alkur'ani mai kyau in karatun mutum yana so je na kyautata karatun alkur'ani allah ya ji daɗin karatunsa shine ya dinga ɗaurewa inda ya kamata a ɗaure duk inda ɗaure yake kai skun kwalis an gane ko duk inda ɗaure yake mutum ya ɗaure ram in baya ɗaure karatun baya kyau gaskiya to amma akwai wasu haruffa su kuma guda biyar ba a ɗaure su ko da an gansu da ɗauri a wurin wucewa da karatu ko a wurin tsayawa ba a ɗaure su ram sai a shafa musu a ɗan shafe su a gigare su da kamar fataha ko kuma harafin da yake bayan su kai tsaye su ne ake cewa alƙalƙala ko haruful ƙalƙala ƙalƙalatun a ƙutubu jadin ƙalƙalatun ƙutubu jadin wallini an gane ko to su ake cewa haruful ƙalƙala guda biyar ne ba su da wahala قطب جد قاف راء باء جيم دال waɗannan guda biyar ɗin to su ba a ɗaure su ram a wurin wucewa da karatu ko da an gansu da skun ba a ɗaure su ram ko da wurin tsaya kuma ba a ɗaure su ram sai a ɗan shafa musu wasali galibi kamar fataha ake shafa musu kamar rabin fataha ul a'udhu bi rabbil falak kaga falak a ka'ida an za mu tsaya akan kalma mai muke mata a larabci ana ɗaure ta ko ul a'udhu bi rabbil falaq haka ya kamata a ce to amma saboda tana cin waɗannan kudubu jadin kudubu jadin guda biyar din nan to ba za a ce falaq din ba kai tsaye sai a ce mene falaq ko ba falaqa ba kuma falaq kamar rabin fatiha rabin fataha aka dan shafa mata haka ul a'udhu bi rabbil falaq ko haka ba falake ba kuma kula ulu bi rabbil falake ba falako ko min sharri ma khalaqa shi ma di shine wa min sharri wasiqin idha waqab ba'un hudubu ba za a ce waqab a daure ram a ce wa min sharri wasiqin idha waqab sai a ce mene idha waqab b b wa min sharrin naffathati fil uqad to ga dalin ita ma dai sune dai gaba dai sura sune uqad ba za a ce uqad ba wa min sharrin naffathati fil uqad ba za a ce haka ba sai a ce mini uqad wannan shine kaidar tajwidi haka kuma aka samu wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwid al qur'ana athim jama'a mun gane ko dole ne karatu da tajwidi shine daidai haka aka samu tun daga magabata kabiru na nan kabir har ya zo mana kuma da bambanci da karatun da ake tajwidi da wanda ba a yi ba ma ɗaya suke ba gaskiya kamar yanzu ka ce su sudais ko shuraim su cire tajawiji a karatunsu in sun zo harami yadda ake sallar na ana jin daɗi su koma kawai karatu kamar na zube su dinga cewa alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim kaga ai ba wanda sallar ma sai ka gaji kai ma kanka misali balantana ana bautawa Allah ne da Qur'anin nan ko ba haka ba Allah ya taimake mu to uqade wa min sharri hasidin idha hasad da shi ma kar mutun ya ce hasad wa min sharri hasidin idha hasad banda guda biyar din nan qutubu jaddin sune hakicin huruful qalqala an gane ko jama'a to sai kuma wuri mai wuya a surar shine annaffathat annaffata yar uwar zalunci duk wuri ne ta ma tsinin harshe taba kaifin hakoran nan na gaba guda biyu as-sanaya da ulya kenan ta za wa da wa'un da ta da wa'un yar uwar da'un da zalun yar uwar dalun zal kenan da sa yar uwa ta wurin su dai ne to sa nafa sa nafa sa akwai shadda akan fa'un ko nafasati fil uqadi to sai a kiyaye wannan sai wa min sharri ghasiqin idza waqaba ghasiqin menene wani wasali ne akai waqafun ghasiqin wani wasalla ne akai waqafun kasratain ko kasra guda biyu yawwa tsawonsu ɗaya ko ko wani ya wani tsawo tsawonsu ɗaya ko wani ya wani tsawo wani ya yi gaba haka to tsawonsu ɗaya to so ake ka faɗe shi yadda yake kenan sai ka ce ba su ƙin izawa ka kowanne ka faɗe izhari kenan kowanne a faɗe shi yadda yake an gane wa min sharri ghasiqin idha waqaba amma da wani ya ko wani tsawo to kuma karatun daban ne shi kuma ana so ko dai ka shigar da shi ko kai gunna ne amma nan babu yadda yake kawai wa min sharri ghasiqin idha waqab a yadda yake a rubuce mun gane wannan to Allah ya taimake mu sai amsa bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد النفاثات في العقد نفاثات تا- نفاثات ومن شر غانون ko mushaddada shi yasa abun yake da an gane ko sharrin saboda nunun tana da shadda sai an dan tsaya an mata gunna kuma an kai gunna da kyau zai taimake ka kace nafasat din an gane wa min sharrin nafathati fil uqad wa min sharrin النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد shi ma za a ga wasalin hasidin tsawonsa ɗaya ko ba tsawonsa ɗaya ba tsawonsa ɗaya shi ma za ka ce hasidin idan hasad ba wani shigar da wani ba irin yau ma'izi yugni ba irin waɗannan za mu zo a hankali insha Allah an gane wannan bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq
qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب kar amince da zalun din nan ko idza ko idza wa min sharri wasiqin idza waqab wa min sharri wasiqin idza waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد to za mu je sama insha Allah suratul ikhlas ko bismillahir rahmanir rahim za za a karanta tukunna qul huwallahu ahad ga kalkala nan ta dawo ko in akai so dai ana sare an iya insha Allah sai a kiyaye di shine dai qul huwallahu ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد gashinan lam yalid kaga nan yazo a tsakiya ko ko a tsakiyar karatu ko a wurin tsayawa sai an dan shafa muskar mutun yace lam yalid wa lam yulad a a lam yalid lam yalid wa lam yulad an gani lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نعم أمسى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد ح أح قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ja sosai ba walam yulad ba yulad ba yulad yulad kar mutum ya ci yuladi yuladi ba a ja ba yuladi lam yalid walam yuladi lam yalid walam yulad lam yalid walam yulad ولم يكن له كفوا أحد to shi ma bayan kufuwan akan wawun menene wasali guda biyu tsawon sa daya ko ba tsawon sa daya ba to shi ma za a ce kufuwan ahad kenan a yadda yake ba tare da wata gunna ba al-ibhar kenan ibharul halqi ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
sunan Allah da yake kulhuwa to duk inda aka ga sunan Allah mai fataha ko mai damma ya biyo bayan shi to za a kaurara wannan Allahun me a bayanta qul huwa Allahu wani harafi ne a bayan Allahu sunan Allah ismul jalala wawun me wasalin wawun din to ba za a ce qul huwa Allahu ba kawai qul huwa Allahu qul huwa Allahu ahad a karanta qul huwa Allahu ba daidai bane a wurin larawa sai a ce mene Allahu sai a kaurar sunan Allah din ko mai fataha ko mai gamma ya biyo bayan sunan Allah mubasharatan to za a kaurara ba za a ce kul huwallahu ba kawai kul huwallahu ahad a'a kul huwallahu Allah lamun din za a kaurara ta an gane ko kul huwallahu ahad kul huwallahu ahad Allahu samad
Allahu samad لم يلد ولم يولد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد
بس يوا تو ita kuma bismillah me ya biyo bayan Allahu kasara kasara za a kaurara a'a sai a bar shi kawai haka sai a ce in ka ce bismillahi to kamance da karatunka kenan bismillahi saboda me ya biyo sunan ya biyo bayan sunan Allah kafin sunan Allah mai kasra ne maksur ma qabla hako to sai a bashi a bismillahi sai a siranta asalin lamun ɗin kuma kenan allahi bismillahi ba za a ce bismillahi ba an gane kuma بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
قل هو الله أحد الله الصمد
الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد to sai a karanta tun daga nan hasuratul nasi bismillah kaurara sunan Allah Allah na'am Allah na'am wani ya daure dalun din nan ram yace lam yalid haka ne daidai ne lam yalid kar amince su ne ba a daure siram ko dubu jadin su biyar ko lam yalid lam yalid wa lam yulad يولد
لم يلد ولم يولد نعم ولم يكن له كفوا أحد نعم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق wani ya mance da zalim za a'udhu zu na'am
أعوذ برب الفلق mm من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد نفاثات الثاء الثاء ومن شر
شر النفاثات في العقد نعم ومن شر حاسد إذا حسد مم.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس zanun din nan bata fita ba allazi in ta fita za a jifa allazi zin na'am الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس a maimaita
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Mm.
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق Mm.
من شر ما خلق Mm.
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس to yanzu in na karanta aya daya in na bismillah sai in karanta qul huwallahu ahad sai ku karanta ta gaba haka haka haka haka har mu je to bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad a ni ne zan karanta qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس to mu karanta gaba daya bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الناس بارك الله فينا وفيكم to a gurguje suratul ikhlas ita ce surar ikhlas qul huwallahu kenan ko ta sauka a makka ne duka sururna ne makiyat ne Allah yana cewa qul huwallahu ahad kafirai ne suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ka bayyana mana waye ubangijinka na zinari ne ko na gol ko na azurfa saboda su tunanin su duniya yake kamawa ya lamuna zahiran min alhayatid duniya ko ya ubangijin ka yake sai Allah ya ce to ka ce musu ga yadda ubangijin nawa yake ul huwallahu ahad ka ce musu Allah shine wannan Allah wanda yake ɗayan ɗaya ɗayan ɗaya da ba shi da na biyu ɗayan ɗaya da ba shi da wani irin shi ɗayan ɗaya da ba shi da wanda ya fi shi da wanda ma zai iya kama da shi Allahu samad ya ce ka gaya musu shine Allah nan wanda ake nufin shi da bukatu duk wata bukata in ka kai ma Allah sai ya biya maka mutum dan adam aljani dabbobi kifaye tsuntsaye duk bukatar su wurin Allah suke kaiwa to shine wannan Allah an gane lam yalid wanda bai taba haihuwar wani ba saboda bai da bukata ni da kai muna bukatar da saboda in mun tsufe taimake mu ɗebo mu ruwa taimake ni ko haka ne amma Allah bai da bukata walam yulad ko ba haife shi ba ba shi da iyaye balantana a ce wani ya sa shi dole kenan ko ya ga girman wani shine azaliyun abadi yana nan tun farko ba shi da farko ko ba shi da ƙarshe an gani shi ne lam yalid Allah bai haifi kowa ba wa lam yulad shi ma ba a haife shi ba kuma bai da ɗa saboda bai da bukata ya wuce nan iyaye kuma ba shi da iyaye saboda shi ba a halicce shi ba inda yana da iyaye to halitta ne kenan kuma shi ma jinsin iyayensa kenan wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu wani ɗaya kuma da yake irin Allah tamka kenan mu duk wannan halitta akwai irin shi akwai wanda ya fi shi akwai wanda ya fi duk abin da kake da shi a duniyan nan akwai irin ka iri ɗaya akwai wanda ka fi akwai wanda ya fi ka to shi kuma Allah walam ya kulla hu kufuwan ba a ma kwatanta shi da kowa an gane ko abinda mutum yake cewa kenan a karatu a cikin suna a cikin uluhiyya rububiyya da kuma al'asma wasifat ne shi Allah shi ke da halitta shi kadai ake bauta kuma sunayen shi irin nashi ne sufofin shi irin nashi ne babu wanda ya kama da shi shi yasa ake cin mata suratul ikhlas tana bayanin sufofin Allah ne kuma tana daidai da ta'dilu thuluthal qur'an ɗaya bisa uku na qur'ani qur'ani qisas ahkam wa tauhid akwai tauhidi akwai ba da labarai irin su suratu yusuf kenan akwai kuma ahkam irin su suratul ma'ida da nisa'i da sauransu kunce-kunce aure saki to suratul ikhlas tana magana ne akan tauhidi zalla akan waye Allah to wannan shine Allah ka gaya wa kafirai haka suratul falaq Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace qul a'udhu bi rabbil falaq kace ina neman tsari da ubangijin safiya saboda safiya daga nan ne ake fara neman arziki kowa yana kosawa safiya ta yi ko abin alheri ko abin shari in ba ka da lafiya da dare sai ka kosa gari ya waye ko in an maka wani alkawari kuma cewa ka zo karbi kaza sai ka kosa gari ya waye to Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce ina neman tsarin Allah daga ina neman tsari da ubangijin safiya min sharri ma khalaqa ina neman tsari shi daga dukkan sharrin abin da ya halitta kowaye wutar jahannama shedan aljanu maha'inta macuta kowa yan bandits da kowa da kowa min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idha waqab kace ina neman tsari daga dare idan yayi duhu saboda da dare fituntunu suke faruwa da yawa yan kidnapper yan bandits dabbobi macizai kunamu aljanu da abubuwa da dare da dare ake tsiyataku ake fata-fate ake mitin na siyasa da makirci da sauransu kafirai bal makrul laili wan nahar da daddare ake kullu abubuwa da yawa na makirci da daddare ne ana so a kashe mutum ya fi sauki a kashe shi fiye da rana kamar yadda mu ba za mu taɓa mancewa ba Allah ya ji malamin da daddare a kashe shi inda rana ne da wahala su sha to da daddare ya fi sauki mutum ya yi ɓanna da daddare in mutum da rana yana zama kamar mutumin kirki amma da daddare sai ya san ɗaya tafi ya je wurin wani tsiyataku da ake je aikata masha'a to shi ne mutum yake neman tsari daga daren idan ya yi duhu kar ma ka je wurin kar wani ya cutar da kai kar kuma ka je inda za ka cutu an gane ko wa min sharrin naffathati fil uqad Allah ina neman tsarin ka kuma daga sharrin masu tofi masu yin kulkulkul a cikin kullakulle masirta kenan as-sawahir Allah ya ce manzon Allah so ya nemi tsari daga masu yin tofi a cikin kullakulle masirta kenan ashe akwai sihiri gaskiya ne kuma yana da haƙiƙa sihiri gaskiya ne yana zuwa jama'a mun gano wannan ko masu cewa ba sihiri mu'tazilawa kenan akwai sihiri yana faruwa kuma yana kan mutum da izinin Allah wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa bi idnillah in Allah ya sa zai same ka sai ya same ka har annabi sallallahu alaihi wasallam an mishi sihiri kuma ya kama yana mafar sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dinga ganin kaman ya je wa iyalinsa kaman ya taki iyali ko bai take su ba shi ne Allah ma ya saukar da wannan suratun falaki da suratun nasi sai Allah ya warware wannan abun kamar yadda muka sani malaman tafsiri za su yi mana bayani insha Allah to shi ne sihiri da gaske ne akwai mutanen da yanzu haka an musu sihiri kamar wani anguwanmu bai iya fita ko ina an mashi zauna inda kake ba inda yake iya zuwa kullum yana cikin gida in ya fito sai ya ga kamar za a kama shi ba inda yake zuwa kullum yana cikin gidan shi da ma haka kurin mutum zai zauna a cikin gida ko ba ciwo yake ba ko zazzabi ko ka ce hannun shi a'a haka kurin to sihiri ne alamomin shi suna dangan da yawa da haka ba kare ta sihiri akwai shi shi ya samu aka ce a nemi tsari ya gare shi ko wa min sharri hasidin idha hasad kuma da sharrin ina neman tsarin ka ya Allah daga sharrin mahasadi akwai mahasada shine mutum yayi burin ni'ima ta kauce daga wurin wani zawalun tamanni zawalin ni'mati anil ghairi wani yana da kuɗi ko ilimi ko wani abu sai ka ce Allah ya sa ma wannan ma ya tarwatse ko kuɗin su ƙare ko dai wani abu irin haka to ba kyau to shine kake neman tsari da su Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan abu suratul nas kula a'udhu bi rabbin nas kace ina neman tsari da ubangijin mutane wanda Allah shi halice mu yake ce da mu yake shayar da mu duk yawan mu nan in ka je kasuwa ga shaguna ga kowa amma da arzikin shi iska mu sha baka ma san kana shaka ba lafiya ka ji ka ga daga sai baka da ita za gane cewa eh ashe ni'ima ce ko kuma iska ka je ka ga inda ake sai da ita a shika duk dare daya ina ga alƙalla dubu biyar ne in an sa mutum oxygen amma yanzu ba ma sani to wanda ya halicce su yake rayar da su yake ba su abinci duk wahala duk talauci za ga za a ci abinci insha Allah kuma ana rayuwa kuma ga lafiya to bi rabbin nas ubangijin mutane ina kace ina neman tsari da shi malikin nas mamallakin mutanen wanda shi ya mallake su nashi ne kai ni da kai ban mallaki kanmu ma balantana in mallaki wani yanzu Allah ya karbi ran shi wa zai ce a'a shikenan ko to kana neman tsari da wannan mai sufofin ilahin nas abun bautawar mutane wanda shi ya halice su yake rayar da su yake ba su ni'ima yake ba su hankali da lafiya da dukiya da komai to kuma shi ne abin bautan mutane wanda in mutanen za su yi kansu adalci shi ya kamata su bautawa don babu wanda yake irin abin da yake yi duk ka haɗa mai wannan kirari ka ce min sharril waswasil khannas ina neman tsarin ta ne daga sharrin shedan shine alwaswas alwaswis kenan alkhannas wanda yake boyewa duk lokacin da mutum ya gafala sai shaidan ya zo sai dinga ce maka yi kaza ya ta gaya mana yi kaza yi kaza kamar yadda ya zo a cikin hadisai sanannu ne inna shaitana yajri mi bi ne adama majarad dami ko sai ya zo ya dinga sa maka yi kaza je kai sata je ka kallon kaza je ka kai zina je kai kaza to shine min sharril waswasi ina neman tsaron ka ya Allah daga wannan mai sanya waswasi alkhannas a boye da ya ji ka ambata Allah sai kuma ya gudu alladhi waswisu fi sudurin nas wanda yake zuwa yake wa mutane waswasi yana kulla musu abubuwa da yawa kawai sai ka ji shedan ya kitsa maka wani abu yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza to in ba wanda Allah ya tsare ba sai mutum ya je yayi to kana neman tsari da gare shi min aljinnati wan nas min albayaniya wannan shedanin ana samun su daga cikin aljanu kuma da cikin mutane akwai shedanin mutane wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura akwai shedanin mutane sai yazo sai ziga ka yace ai kai kaza ya san kai ba ka fito ba ba bullewa sai saka ka sai ka je kai shikenan akwai shedan na aljani akwai kuma shedan na mene na mutane to waɗannan mu'awidatain kenan ana neman tsari da su shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan yazo kwantawa sai hada hannayensa sai karanta al-ikhlas ulwallahu da falaki da nasi duka sai tofa sai ya shafa dukkan jikin shi inda hannun shi ke iya tabawa sai ya kwanta idan kai wannan an tsare ka an sani ana karantawa bayan asubahi da bayan la'asar a matsayin azkarus sabah wal masako a takaice kenan insha Allah an yi ta ambatan mutane ne annas annas li sharafihim saboda darajar su ai ba su kadai bane Allah ba ubangijin mutane kadai bane khaliqu kulli shay'in ubangijin kowa amma saboda darajar mutane Allah ya taimake mu to wannan dai ina ga a takaice kenan insha Allah abinda muka karanta ma'anar shi a gurguje a takaice Allah ya amfana da mu abinda muka karanta daidai wannan kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ka kara mana ilimi da ikhlasi a sa mu gama lafiya fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum
sanar da yawan daraja da kyawun dariya da gajiyan Thank you.